أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani fahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta laraba wacce ta yi daidai da takwas ga watan jimadin al'ula hijira na da shekara 1442 ya kuma yin daidai da 23 ga watan 12 miladiya 2020 daidai barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci na mun usman bin affan da ke unguwar hamu da kafi bypass a wannan taron a wannan gari mai taron albarka na gombe domin sa dan ba a karo na biyu a littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salar usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke yin a cikin wannan masallaci a duk wannan rana kuma a daidai wannan lokaci mana addu'an Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai da kuma fahimtar daidai kafin mu je kai tsaye fara karatu akwai wata 'yan sanarwa wanda ya kamata mahalatta wannan karatu da wanda sufika take kai musu su ji irin sabon tsare-tsaren da ya bayyana a wannan karo yayin maimaita wannan littafi kamar yadda muka sanar tun sati uku da gabata bayan mun sauke littafin a karo na farko akwai yan uwa sun ba da shawara cewa a yi ƙoƙarin dokumentin ɗin karatu amma ajiya da ake ajiye karatuttuka domin wai Allah nan gaba zai iya amfani ko za a kai shi gunda maryar ba ta kai musu a yanzu wanda shawara ta zauna kuma aka samu wasu yan uwa wanda abin iyaransu kwarai da gaske da mu da su gaba ɗaya suka ji suka gani suka ce sun ɗauɗauye yar wannan aiki cikin sati biyu zuwa uku suka yi shirye-shiryensu suka ce sun shirya tsaf sun kashe kuɗi da kansu da lokacinsu domin wannan harka ta da'awa ta ci gaba muna fatan allah ya saka musu da alkhairi Allah ta ya biya bukatunsu na alkhairi ya ji kan mahaifansu da namu ya kuma ainihin buɗe hanyar samu da nasu da namu gaba ɗaya karatun zai canja salo kwarai da gaske ba kamar yadda aka saba ba na farko za a taƙaita karatun zuwa ga awa ɗaya domin waye Allah nan gaba za a iya samun ɗaukan nauyin sashi a gidajen rediyo wanda dukkan program a galibiya an ba na rabin awa bane sai awa guda to ba za mu zarɓaɓa karatun ya fi awa guda ba domin akwai buƙatar ba maki idan ya je gidan rediyo zai daidai da irin darasin da muke abu na biyu yana da kyau ga wanda suke da niyyar yin tambaya ko wata gaba da ba a fahimta ba ko wata tambaya da ta shafi sallah to muna buƙatar za a rubuto tambayar ne idan an rubuto ta a yau karanta ta da ba da amsa sai mako mai zuwa domin za mu mai da tambayoyin a farkon karatu wanda ina buƙatar na ga tambaya a rubuce na zai na karanta ta na nazari domin a biya al'umma amsar da ya zama ita ce daidai insha Allah wannan shine abu na biyu a cikin dokokin da aka sa na uku duk mai buƙatar kofi na karatu to yana da kyau ya samu ɗaya daga cikin yan uwa ga suna wanda suke kula da ɗaukan ɗawainiyar karatu ko shi malam abbakar ko shi malam adamu ko malam isa ga suna a zaune a gabana duk wanda ke bukatar katin kofinsa na odiya to sai samu ɗaya daga cikinsu ba maki akwai wani group da suka yi wanda za su dinga sa karatun a media ko whatsapp da sauransu abu na ƙarshe na hudu ƙofa a buɗe take ana tallatawa al'ummar musulmi na kusa da na nesa wanda yake da dama yake da iko yake son ladan sai yawaita to zai iya samun su domin ɗaukar nauyin karatun a dinga sashi aka fage da labarai abin da ya shafi rediyo ko abin da ya kama da wani domin da'awa yanzu ita ce babban jihadi a ɗau kalma a kai ta inda bata je ba wannan shine shine jihadi mafi girma a yanzu duk wanda yake da wannan iko ya ga zai iya faɗa da shedan shi ma yi wa kansa da kansa tanajin asusu na kiyama a cikin rayuwarsa to kofa abu da take zai iya ɗaukar nauyin wannan karatu ya kai shi inda ya kamata ya kai shi wajen yaɗa wa al'ummar musulmi domin amfano gaba ɗaya a takaice wannan abubuwa guda hudu su ne wanda ya kamata kowane mahalarcin wannan karatu ya sashi a kunnansa na kusa da da nesa mu kiyaye su ɗin domin abinmu ya tafi akan tsari allah ta'ala ya taimaki mai mana jagora wanda ya littafin sunansa muhammad bin salih al-usaimin sanannen malami ne wanda baya buƙatar wani sharhi dukkan munasaba in ta zo a wancan darasi na muna faɗar irin ƙoƙarin malamin na farko dai haifafan saudiya ne kuma a wannan karni namu Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa kuma shi tun da Allah ya taso da shi a wannan ƙasa ba shi da wani aikin da ya fi karatu da karantarwa bai shahara da komai ba illa karatu da karantarwa da ƙuruciyansa har manyantakarsa har tsufarsa har mutuwarsa duk wanda ya san malam usaimin ko a can ƙasar saudiya to a harkar da'awa ya san shi ba shi da wani aikin da ya fi da'awa ya yi wallafe-wallafe da yawa daga cikin wallafe-wallafen sama gashi ɗaya a gaban muna karanta ya yayi ɗalibai masu yawan gaske mutum ne mai tsantseni a duniyance da harkar da ba ta shafi shi ba bai damu da ita ba mutum ne mai sauƙin hali mutum ne wanda al'umma da yawa sun jinjina masa a rayuwarsu domin dattako irin nasa lokacin da Allah ya wa malar rasu a shekara ta dubu biyu miladiyya yau shekararsa ishirin kenan ko ishirin da ɗaya komawa ga Allah hatta ƙasashen da ba musulmi ba sun aika wa ƙasar saudiya gaisuwa da kuma jaji da jajantawa game da rasa dattijo daga cikin dattawan ƙasar saudiya da aka yi mutum ne wanda tarihi ya nuna iya kwance a gadon asibiti iya kwance iya ta ɗalibansa a harami suna jiransa wajen karatu an ce har ma likitoci sun ɗaura masa kayayyakin kula da lafiya amma sai ce a ɗauko shi a gadon asibiti a kawo shi masallaci ya ba da ilimi ko a sa masa na'urar magana iya kwanci a gadon asibiti amma kuma iya ba da ilimi wannan kafin allah ta'ala ya masa rasuwa ya yi wannan domin ya sa waransa wannan aiki shine zai hare mutu kuma allah ya karɓi da'awarsa shi mutum ne mai ainihin tsantseni da tawazi'u da kuma yi dan allah lokacin da ya fara darasi akalla ya kai shekara takwas zuwa goma wanda al'umma da suke gaban sa ba su mutum biyar ba daga ladaninsa su yi wa'ansu daga cikin makusantansa da irin wannan salon da awar ya fara amma da awarsa ta shiga cikin jami'o'i a yanzu ba wata jami'a da ake karanta dirasatul islamiyya ko islamic studies wanda babu wallafa wallafa malam a jami'ar in dai musulunci za a karanta musamman abin da ya shafi fiqihu ko juris na musulunci wanda irin abubuwa na wanda ake bukata dan adam ya samu ƙarin bayani da explanation mai tsawo game da nusus na alkur'ani ko hadisi ya yi fice kwarai da gaske a wannan bangare na zurfafa fahimtar nassi na aya ko hadisi Allah ya masa wannan fikira din Allah ta'ala ya masa rahama ya ji kansa da mu gaba ɗaya ya amfanar da mu da shi duka akan abin da ya karanta wannan shine ta kace abin da zan faɗa akan malam Allah ta'ala ya masa rahama za mu je kai tsaye cikin karatun littafi shafi na biyar inda malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai buɗe littafinsa kamar yadda magabata suke buɗewa da yin muƙaddima da kuma khutbatul haja shine innal hamdalillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah mai girma da buwaya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wanda Allah nan muna gode masa domin shine wanda ya cancanci a gode masa kuma Allah nan muna neman taimakonsa wanda shi ne ya cancanci a neman taimako a gare shi Allah nan muna neman gafararsa wanda shi ne dama ya cancanta a neman gafararsa wannan nun din da take zuwa a farkon na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru tana nufin nunul jam'i ce nunul jam ba za ka ce ahmaduhu ba asta'inuhu astaghfiru daga cikin da'awa ko tsarin addu'a na magabata suna suna sa nunul jam' domin haka salon nassi ma ya sauka iyaka na abudu wa iyaka na sa'id gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako wannan iya ƙara nuna mana haɗin kan musulmi hata a addu'arka ta tahiya kana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana yin addu'a da kanka kuma dukkan gamayyar musulmi gaba daya saboda ka wannan salo ne wanda magabata su hau kansa muna gode masa muna neman taimakon sannan muna neman gafararsa sannan wa na'udhu billah muna neman tsarin shi Allah din min shururi anfusina wa sayyiati a'malina akan ya mana katanga karfe daga sharuna na kawo na mu kuma da munanan ayyuka namu duk ɗan adam iya da janibi biyu iya da janibin shari kuma iya da janibin alkhairi wanda janibin alkhairin sai fi yawa sai a mai kyakkyawan zato a ce mutumin kirki ne wanda kuma janibin sharin sai fi yawa sai a munana masa tuwa ce ba mutumin kirki ba ne wani shi ne ƙa'ida ta magabata kira babu yadda za a ce mutum ya tafi kamar mala'ika ba zai yi ba ko kamar annabi ba zai yi ba su waɗannan su fishe ne daga cikin mutane ko daga cikin halittun Allah Allah ya ba su tsaro da kariya shaidan ma baya zuwa inda suke zuciyar su a tsarkake take shi yasa duk abin da za su yi babu kuskure su ma'asumai ne amma duk wanda baya cikin wancan layin na annabawa ko mala'iku to zai iya yin daidai zai iya yin kuskure idan daidansa ta fi yawa a mai kyakkyawan zato idan kuma sharrinsa ya fi yawa a mai mummunan zato shine ka'ida da magabata suka tafi a kanta saboda amma babu ɗan adam ɗaya a yau da za a ce ba zai ma kuskure babu shi wannan shine ka'idar da ya kamata mu gane matar ka za ta ma kuskure ɗan ka zai iya ma kuskure yaran ka zai iya ma kuskure kai ma za ka iya wani kuskure an fahimci wannan sai dai maimaita kuskure da kuskure shine ganganci kuma idan abu kuskure ne aka fahimta da kai kuskure ne ko janibin Allah ko janibin mu'amala to ana so wannan kam ka kiyaye shi wannan kam laifin ka kiyaye shi inda an ma alatin a kansa amma kuma kiyaye shi ba zai sa a ce nan gaba za ƙarin wani ba kuma domin kai ɗan adam ne mai rauni ne rauninka zai iya sa ka aikata kuskure bayan amma nuni akan kuskuren farko an gane da kyau ko Allah ta'ala ya samu gane shine malam ya bi sawun magabata cewa muna neman tsarin Allah daga a sharunan kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu man yahdihi Allahu fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shirye da shi ba wani wanda zai batar da shi kuma yasa kullum muke neman shirya a gun Allah ihdina siratal mustaqim wa man yudlil fala hadiya la duk kuma wanda Allah ya kaddara masa bata ba za a sami mai shirye da zai shirye da shi ba ita alhidaya tana da bangarori guda biyu akwai hidayat irshadin da kuma hidayat tawfiqin kuma duk ƙur'ani ya zo da kalmar hidaya hidaya hidaya a ƙur'ani ko a nusus tana da ma'anoni guda biyu ma'anan farko hidayat taufiƙin shine shiriya ta gamdakatar daga Allah akwai kuma hidayat irshad shiriya da ke fito daga bakunan annabawa sahabban su malamai da abin da ya kasa da su wanda su aikinsu su nuna ma abu daidai da ba daidai ba wannan shine asalin abin da da'awa take nufi a karanta mu abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane ba amma ɗaukan wannan da'awa a sanya ta a zuciya ta yi aiki kuma Allah ne yake an gane ko yunkurin ka wajen aikin alkhairi bayan ka ji wa'azi to wannan tawfiki ne daga Allah shine hidayar tawfiki amma ka ji karatu gane abu kaza haram abu kaza halal wannan hidayat irshadi ne aikin annabawa da malamai da abin da ya kama da wannan shi yasa misali na farko shi kansa manzon Allah din Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tabbas kana shirira zuwa ga tafarki madaidaici wace shiriyar hidayatu irshad shiriya ta nusarwa ta fadakarwa kuma akwai gunda Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta kai baka shirye da wanda kake so kaga can an ce iya shiryarwa nan kuma an ce baya shiryarwa kuma ayoyin duka ba ba ba ta naƙudi a ciki ba warwarar magana a ciki waccan ta farko tana nufin hidayah fi irshad wa innaka latahdi ila sirati mustaqim bil mau'iza wa da'awa wa ma ila zalik wajen kiran da kake da da'awa to kana shirye da mutane wannan kuma innaka la tahdi man ahbabta baka da ikon ka dau shiryan ka jefa mutum a zuciya aiki baka da wannan ikon wannan aikin Allah ne kuma hakan ya tabbata akan babbansa Abu Talib wanda dab da rasuwar sama aikin Allah ke cewa ya am kun la ilaha illallah kalimatun tuhajjuka biha inda Allah ya babbana ka ce la ilaha illallah idan ka faɗi wannan kalmar to ni zan tsaya ma akan ta Allah ba zai ma azaba ba in dai kafurta ta kawo mutu akan ta shikenan sai Abu Talib kalmarsa da zai bar duniya ke cewa ana ala dinin Abdul Muttalib ni ina kan addinin iyaye da kakannuna bai biya karɓi da awar musulunci ba da Allah ya gama aikin Allah ransa bai ji daɗi ba ya so su sai Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta son ka da mutum in Allah bai so yi da shirya ba za ka isa da shi ba wannan shine hidaya ta tawfiki da hidaya ta irshad to nan malik ke cewa wa man yudil fala hadiyala duk wa'azinka ko da kullun sai an sauke mutum qur'ani akan sa an fassara masa in Allah bai masa nufin shirya ba zai shirya ba ba abin da za a yi masa shirya da shi in dai tun azal Allah bai jefa cikin shirya mutane ba shi yasa wata rana Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi ma'aikin Allah yake ba da labarin cewa mutane kala biyu ne matsayinsu a gun Allah a gobe kiyama akwai wanda tun farko Allah ya halicce su ne domin su zo duniya su saba wa Allah ya musu azaba a kiyama akwai bangare na biyu mutane da Allah ya halicce domin su zo su yi wa Allah da'a duniya ba su rahama a aljanna sai umar dan katsabe su ce ya rasula tun da abun haka ne to kuma wani aiki za mu zauna mana kowa ya jira ya ga kason da Allah ta'ala ya sahi a ciki sai ma'aikin Allah yake cewa a imalu fa qul imalu fa kullun muyassarun ala ma khuliqala kowa ya je ya aiki kuma kowa Allah zai yassare masa irin aikin da ya halicce shi a kansa idan kullun nufin ka alkhairi aikin ka alkhairi to Allah ya so ka da rahama kenan idan kullun nufin ka shari aikin manza sabo to Allah bai so ka da rahama ba kenan an fahimci maganar kaga duk wanda Allah ya girke shi a da ake da'a wa Allah da'a wa manzon Allah abin da ya shafi karatuttuka da awa addini to Allah ya halice ka a wannan layi kuma layi ne wanda zai kai ka har aljanna idan ga mutum ko ba ruwansa da irin wannan kuraben ba shi ba da'awa ba karatu ba aikin alkhairi kullum aikin shari to ana tsoratar masa halittarsa dama an halice shi da wancan layin to ko don wannan magana ya kamata dukkan musulmi mu yi ƙoƙarin tirke kanmu a dukkan inda ake zaton alkhairi a dukkan gunda ake mazatan shari to kar ya zama to ana ganin ka a wannan gurabe domin ka yi ƙoƙarin cimma kullum mai tsaron lima kuli kala kowa Allah ya yassare masa aikin da ya halice shi a kai shi to shine hidaya ta wancan ɓarin da kuma hidaya ta wannan ɓarin wa ashhadu an la ilaha illallah mare ci gaba da maimaita shahada tabbatarwa da ikirari da tabbatarwa cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta ashhadu fi'il wafa'i ni mai maganar na shaida na gamsu na yarda na amince ba abin bautar cancanta sai Allah shine wa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la shi Allah nan ga sifarsa shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya bashi da abokin tarayya fi mulkihi wala fi zatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wala fi af'ali duk a wannan bangaren Allah bashi da abokin tarayya zatinsa mulkinsa aikace aikacen da yake sunayensa siffofinsa ba wani wanda ya sai shigo wanda Allah yake a wannan tsarin yasa yake cewa laisa ka mislihi shay'un huwa samiul basir ba abin da zaka yi kutanta shi da Allah domin shi Allah shine as-samiul basir mai ji ko mai gani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida na tabbatar na yarda na amince annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne bawan Allah ne a matsayinsa dan adam mutum bawan Allah ko matsayinsa agun Allah ne risala Allah ya turi da manzanci zuwa ga al'ummar duniya gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka cewa mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya inji Allah kamar yadda turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وعلى آله وصحابه tsiran Allah da aminci tabbatu gare shi da alayensa da sahabbansa wa man tabahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suke bin sa da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama wa sallim tasliman kathira kuma Allah ka amintar amintarwa mai yawa amma ba'd bayan wannan wannan ita ce khutbatul haja wanda ma'aikin Allah duk abin da zai da ita yake farawa kutuba ce taro ne zai adiresin ɗin mutane idi ne sallar roƙon ruwa ne dukkan wata munasaba inda ya haɗa jama'a a gunda wannan yake farawa shi ne buɗe addu'arsa saɓanin irin abubuwan da ake a yanzu a ce a buɗe taro da addu'a a yi waye a yi waye duk mazan Allah baya wani shi mai jawabin ko shugaban taron to shi abin da zai karanta kenan ku tsamutar haja zuwa ƙarshe an buɗe taro kuma an nemi taimakon Allah da agajinsa an fahimci nan amma buɗe taro da addu'a a ce a karanta salata annabi goma an gane ko a yi fatiya da aikin kursiyu kafa biyar biyar a yi salatul fati to mu dama ba ma yi yawa a yi wane ne wane ne duk mazan Allah bai wannan ba in dai buɗe taro ne ba a yi buɗe taronsa da addu'a wannan khutbatul haji duk abu ne ko aure zai ɗaura wannan yake an gane da ke ko saboda ka in dai sunna zamu sai mu dabbaka wannan kuma abin da yake rufe taro da shi ne a kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik shikenan ya bude da wannan ya rufe da wancan haka yake kuma an kai ma kana son neman tsira da dace a cikin al'amuranka ka dau wannan Allah ya sa mun gane to kuma dama a galadiya haka abin yake su wanda suke kiran mutane taro shi ba za ki kira malami ba shi da abin da zai ce sai dai bu taro da addu'a haka ne mana duk irin taron da za a yi kowa za a ba shi lokaci a ce wane wane excellency zai yi jawabin minti arba'in waye waye waye zai jawabin kaza amma shi malamin addini ko limamin garin nan ne in ya je gun to buɗe tare da addu'a zai ko ko suna bar su jawabi ne a to ka gani ba sa ba su jawabi sai dai su buɗe tare da addu'a kuma su rufe tare da addu'a amma duk abin da za a yi gadan bayan maganar ba su a ciki kaga wannan babu adalci a wannan ayi babu adalci a ciki saboda ka wannan shine irin tsarin da ake kuma irin taro na namu na 'yan siyasa sai ga an gayyaci malami kuma an gayyaci fasto ga hannun dama ga nan hagu ko ba haka ake ba akwai wani taro da muka ce wallahi aka ce ayi addu'a aka kuma ce ma suka aka ce su yi da shi kaga an yi aikin manza kenan sosai kuwa an yi aikin manza kenan to wanda ya ga ya yadda da abin da yake kenan ya yadda mana ba daidai bane ba daidai bane Allah baya son tarayya baya son wasu addini bayan da za ka kira wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi kace za ka tafi daidai da su ba zai yi ba harkokin gona siyasa ne neman duniya guje ku yi da su amma magana ta addini addini ɗaya ne kawai inna dina inda Allah islam an gane to malik ya cewa falaqad kana sahibul fadila shekuna muhammad bin salim al-usaimin wanda ya daura littafin kenan shi malam ya rubuta ne bai buga shi ba sai bayan ma ya rusu aka buga littafin shi yake cewa sahibinmu mai falala shine sheik dattijon arziki muhammadu bin salal usaimin muhammadu dan salihu dan usaimin rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya masa rahama harisan ashadul hirsi fi bazli juhudihi iya da kwaɗayi matuƙar kwaɗayi wajen baza ƙoƙarinsa duk abin da ya baya ci ya cinye shi kadai na ilimi duk abin da ya tarkato ya karanto ya leko to iya zo iya da niyyar zai baza al'umma shi an gane da kyau iya da kudayin ya leko ya yi bincike kan wani abu sannan ya zo ya baza shi ga al'umma shine fi bazl juhudihi al-muwafiqa li sharh wa bayan sifati salatul warida an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda ya yi fice a wannan ɓangare yake cewa ƙoƙarinsa da ya baza da ijtihadinsa da ya yada wanda ya dace da sharhi da bayani akan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma siffar sallah alwari da an rasulillah wanda ta tabbata ta gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane a wannan fage iya da ƙoƙari ya leko ya binciko ya zo yi wa al'umma bayani irin yadda mazan Allah ya sallah wannan kuma shine gaba ta biyu ma a cikin gabai na musulunci arkanul islam nan ba ta biyu ne sallah daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi iqamatu salah kuma shine aikin da jiki zai yi aikin da yafi falla yafi da ci abun Allah shine sallah an gane da ke ko to sai ya bada lokacin sa kwarai da gaske wajen ijtihadi da yaɗa wa al'ummar duniya irin abin da ya tabbata manzon Allah yana yi a cikin sallah wa hadha wadihun jali malai ce wannan abu ne a fili karra fi kitabatihi a cikin rubuce rubucensa al muharrara wanda aka tabbatar da shi ne yi wa durusi ilmiya da kuma darusan da yake bayarwa na ilimi a masallacinsa da sauran makaranti wa muhadaratihi da lacca lacca da ya dinga bayarwa wa kaza fil kutub wal fatawa haka nan abin yake cikin kutubobinsa da kuma fatawa fatawa da yake duka in ya samu gaba sallah bayi da wasa ashe ba rubutu kai a sallah ba yayi makaloli yayi kutubobi yayi fatawa yayi muhadara duka a game da abin da ya shafi sallah wa tahqiqa li raghbatihi rahimahullah kuma hakan domin ya tabbatar da kudayinsa ga al'umma wajen fahimtar addini musamman sallah Allah ta'ala ya masa rahama في تقديم هذا الجانب المهم في تقديم هذا الجانب المهم wajen gabatar da wannan janibi mai mahimmanci janibin sallah iya da mahimmanci taqdimu hadha aljanibi almuhim li rukun sani min arkan islam wanda shine dau rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci guda biyar shahada sallah azumi zakka aikin haji arkanul islam five pillars of islam domin shi musulunci waɗannan gwafanni ne in sun turku sun tsaya to kuma komai za a iya zama wa aka za a iya zama komai a kai shi amma in wannan gwafaffunan ba su tsaya ba to duk abin da aka zuba faɗuwa zai yasa ake so ka jaddada tauhidi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul duk tauhidi a ya kare sannan ibada sallah ya zama to kana kulawa da sallah kana kunawa da ramadan idan Allah ta'ala ya kadara yawanka ta kai idan Allah ya ma dukiya ta kuɗi ne noma ne amfanin gona ne dabbobi ne to kar ka yi kyashi wajen ba da zaka ka bayar yadda Allah ya ce sannan kuma in Allah ya baka dama sau ɗaya a rayuwanka ziyarci ɗakin Allah ka je ka kafa da wannan su ne rukunin da suke ɗauki da musulunci an fahimci wannan ba a wasa da ɗaya daga cikinsu gaba ɗaya to sai malik ke cewa malam ya zaɓi wannan rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci domin muhimmancinsa bi shakalil muyassar ila alqari alkarim ya rubuta littafin da shakali mai sauki shakalil muyassar ya yi rubutun da larabci mai sauki bai ɗauko gingima gingiman kalmomin larabci ba wanda sai mun sa sai mun sa kamus a gefe bai yi wannan ba sai samu larabci mai sauki sauki sai amfani da shi wajen rubuta littafi shine bi shakalil muyassar ila ƙari ilkarim zuwa ga mai karatu mai girma sun ikiraju ba'adu ma ta nawuluhu fadilata wa rahimahullah fi ahadisi an sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fi ahadisihi an sifati salati fi hadha kitab sannan malaki ta tamma ikiraju ba'da ma tanawulu sannan ya cika ikiraj nasa wa an su daga cikin ikirajin da yawa hadisi akwai hadisan da malam sai da ya bi su har ƙarshe tun daga rawayin har sahabin har zuwa ga mazan Allah ya tabbatar da sanin ya yi takariji in aka ce takariji wani ya yi takariji to ya bi hadisin tun daga farko zuwa ƙarshe ya shaida ya tabbatar hadisin ya je tudun matsira in ka ji wani ce wani ya yi takarijin hadisi to abin da yake nan ya bi shi tun daga inda ya same shi har ƙarshe ya bi shi ya tabbatar ba wata matsala game da hadisin to a shi wannan littafin akwai takarijin da malam yayi na wani abin da yi kokari da kansa a cikin hadisai ya tsamo ingancin su har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahadisi an sifati salah musamman hadisan da suka kunshi siffar sallar manzon Allah fi hadal kitab a wannan littafi da ya rubuta ba a ce wai bukari ya rawaito bai dauka ko muslim ya rawaito ya fito da shi a'a sai da ya bi abin ya bi shi in aka ce a bukari bukari daga ina ya same shi ya bi malamin bukari malamin bukari daga ina sami ya bi wancan malamin shi wancan malamin daga ina sami har aka kan sahabi har aka kan manzon Allah sai dai wannan aiki kana kwanci akan gadon ka yama wannan aiki ya hana idan sa bacci bai je kasuwa ba bai je ina ba ne duka dan yi amfanar da rayuwarsa ga al'ummar musulmi to wani ita ce irin rayuwa mai albarka mutum ya yi aiki da dukkan damar da Allah ya bashi wajen ciyar da al'umma gaba musamman a janibin addini wannan babu albarka a rayuwa fiye da wannan Allah ta'ala ya karba masa ya karba mana sai malik cewa nas'alullah ta'ala muna roƙon shi Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa bi hadhal amal ya amfanar da wannan aiki wa yaktubu lahu al-qabul kuma muna roƙon Allah ya karbi ya rubuta masa karbuwa Allah ya karbi aiki wa an yajzi fadilatu shaykhana an al-islam wal muslimina khayr al-jaza sannan muna roƙon Allah yayi sakayya ga shi malamin mu yayi sakayya kuma ga musulmi ga musulunci fiyayyen sakayya ta alkhairi wa yudab lahu mawthuba wal ajr kuma Allah ta'ala ya linka ya ribanya lada kuma da sakamako wa ya ali darajatahu fil mahdiyin kuma Allah ya daga darajar malam cikin shiryayyun mutane innahu sami'un qarib domin shi Allah mai ji ne kuma iya kusa da amsa addu'a an fahimci wannan wannan kutuba ce ta wanda ya dauna yin buga littafin yasa ya sako malam da musulmi a cikin addu'a kuma wanda tsari ne na magabata dukkan abin da za su yi ba sa mantawa da asali da tushe bai faɗi kansa ba bai faɗi sunansa ba an ce daga cikin ɗalibansa ne shi lokacin da malam Allah ya masa rasuwa ana zaton ma bai gama littafin ba iya cikin littafin da yake rubutun sa Allah ya karɓi ta'ala ya karɓi rayuwarsa da aga yayi nisa kuma abin da zai ba da fa'ida sai wa'ansu daga cikin makusantan suka ɗau nauyin buga littafin suka watsa shi a duniya domin kada abin ya tsaya bai amfana da al'umma musulmi ba to yi sa ya dinga sako malam a cikin addu'a da irin kokarinsa da irin bayanin fitansa game da bangarori da yawa a cikin addini an gane wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdihi wa rasuli sanan ya cike muqaddimarsa da yin addu'a da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nima masa albarka a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdihi wa rasuli Allah ya dade tsira da yawan albarka kan bawansa manzonsa katiman nabiyina cikin mukin annabawa wa imamil muttaqin kuma shugaban dukkan wani mai takawa wa sayyidil awwalin wal akhirin kuma shugaba jagora na mutanen farko da ƙarshe nabiyina muhammadin sallallahu alaihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabansa gaba daya wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ainihin ranar sakamakon ranar alkiyama alkismul ilmi fi mu'assisatul sheikh muhammad bin salal usaimin alkhairiyya a ismi wani department ne daga cikin maktaba tasa wanda ake buga irin waɗannan littafai domin yada alkhairi wa duniya gaba da an buga wannan littafin ran ɗaya ga watan takwas hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da uku yanzu kuma na da arba'in da nawa da biyu ko shekara goma bai kai wajen an gane ku shekara tare kenan da buga littafi bayan malam ya rasu dojin shekara goma sannan ana bincike a gano shi aka buga shi kuma littafi ne wanda ya samu karbuwa a duniyar musulunci an ce bayan saudiyan duk kasashen musulunci ba su raba littafin ba sai da ainihin suka je suka kai wa malaman ƙasa malaman suka duba lajina ta ƙasa ta duba sannan aka ba da damar a watsa shi wa duniya littafi ya yi bai da matsala wannan shine irin abin da ɗaliban suka yi kuma suka fito da dukkan irin abin da malam ya yi ba tare da sun koye komai ba aka ba da shawarwari wajen buga littafin da ya ɗashi ga al'ummar duniya gashi ya zo har inda muke kuma na amfanuwa da shi Allah ta'ala ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul kitab muqaddimatul littafin da shi malam ya yi da hannunsa kenan الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا ولا احتياج ishe godiya ta tabbatar wa Allah shi ma sai ya buɗe da godiya ga Allah alladhi farda ala ibadihi wanda shi Allah shine wajibtar wa bayinsa al-fada'il farillai ko wajibai Allah shine ya fardanta wa bayinsa farillai ya ce abu kaza dole ne abu kaza dole ne abu kaza dole ne amma min gairi fakrin ilai ba tare da bukatuwa zuwa gare su ba ba Allah ya ce ku yi sallah don iya da bukatuwa zuwa ga sallar ku ba ba Allah ya ce ku yi azumi don iya bukatuwa zuwa ga azumin ba ba Allah ya ce ku ba da zakka don iya bukatuwa zuwa ga zakar ba a'a shine min gairi fakri ilayhim wala ihtiyaj ba wani abin da Allah zai da azumin ka ba abin da Allah zai da sallah ko zakar kan kaiwa man amila salihan fali nafsi wa man asafa alaiha duk wanda yi mai kyau kansa yayi wa wanda ya muna ma kansa yayi wa man amila salihan min zakarin wa unsa huwa mu'min duk wanda ya aiki na kwarai mumini namiji ko mace to Allah ta'ala shine zai karba aikin ya bashi sakamako karka ce ban yi sallah domin Allah iya bukatar sallah kuna a'a yasa masu kuɗi ma ke cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata a gun Allah Allah baya bukatar komai na ku in yace ku bada zakka ba dan iya da bukatar zakar bane dan za ta ja muku alkhairi kuma ta kare muku bala'i yasa a wani gun yake cewa wannan a wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sai ce inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwatul matin Allah ya ce ban halicce ku ba da ku mutane da aljanu manufar halitta shine zaman bauta kawai dalilin ka bude ido ka ganka a duniya primary assignment naka shine yi wa Allah ibada duk wani abu da zai biyo baya wannan wani abu ne kuma daban amma ginshikin Allah da ya jiho ka duniya a kansa shine ibada wa Allah wa ma kalakatul jinna wal insa illa liyabudu shine dalilin zuwan ka duniya gun Allah sai Allah ce ma uridu minhum min rizqin Allah baya buƙatar wani arziki a gun baya buƙatar komai to hasali ma shi ya baka mai duk abin da ya gani ka mallaka ka samu ka tara Allah ne baka shi kuma tunda ya baka iya da shi ka sani ba mai kyautar abu sai mai shi laraba suna cewa faqidu sha'ila ya wutsi wanda ba shi da abu ba zai iya bayarwa ba to Allah iya da akwai kuma nasa baya karewa shi yasa kullun iya son mai roƙo zuwa gare shi nasa baya karewa naka ne zai kare ko ka so kuka ki kullu man alaiha fa'al da kai da duniya duk za ku kare to amma shi nasa baya karewa ma inda kuma yan fadu wa ma inda lahi baq abin da ke gare ku zai kare a neme shi a rasa amma abin da ke ga Allah iya nan a tabbace baya karewa an gane da ke ko shi yasa ya ce ba shi da wata bukata akan dan ya ce ku yi sallah ba shi da wata bukata akan dan ya ce ku yi azumi ba shi da wata bukata dan ya ce ku je aikin hajji ko ku ba da zakka ba shi da wannan bukata alkhairin kanku zai dawo gata ake muku kuma son ku ake kuma ƙaunar ku ake yasa babu wata ni'ima ya uwa da ta kai ni'imar musulunci duk wata damuwa rai da za ka ji a ranka in ka tana kai musulmi ne a tafarkin suna sai ka gode wa Allah dukkan wata damuwa wala sai tafarka domin ka san duk wanda baya wannan layin to dan rakiya ne gare ku dukkan wanda ba a wannan layin Allah ya kaddara masa rayuwa ba wala da rake ne a duniya duk abun da yake kare baka sha'awa kai kai ne abin sha'awa ko kuma wanda ya tsayu akan sunna kaulan wa amalan shine abin sha'awa rayuwarsa mai daɗi a duniya kuma ana tsaran zai samu rayuwa mai alkhairi a lahira ba abin da ya fi wannan alkhairi yasa Allah ke faɗa wa ma'aikin Allah da kansa cewa la yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil suma ma'awahum jahannam wa bisal mihad yace juye juyen kafirai a duniya da masu sako fantamawarsu da gine-ginensu da motocinsu da duk abin da za su baza na arziki kare dame ka kare rude ka sai lace mata'un qalil dan wani jin daɗi ne dan kaɗan dan kaɗan Allah ya ce duk abin da zato zai na fir'auna yake ina ƙaru ne yake ina su hama ne ina su abajahar duk yan fitsara ce da kuɗi da rashin ba abin da basu yi ba amma yanzu sun shuɗa sun shuɗa sun shuɗa shekaru da yawa sun biyo bayan su gasu su ma da ƙur'ani yake baka labari domin irin tun batsar da suka yi a kan layinsu da Allah ya basu amma yanzu suna ina ba su ba labarin su ba da ƙur'ani ya ba mu labari to kaga a ce duk wanda ya zo wa Allah da abin da Allah baya su ya rayu har ya mutu to ya zama abin tausayi duk kuma irin mukaminsa da matsayinsa duki da tara a duniya baban sha'awa bane Allah ya ce mata wani kali sun mama awahum jahannam sannan duk wanda ya mutu ba a layin musulunci da sunna ba iya mutuwa wuta ce makomarsa wa bi salmihat Allah da kansa ce makoma ta mun Allah ya tsare mu to ashe dukkan damuwa da ka shiga idan ka tana kai fa musulmi ne Allah ya ma gamu da katar wajen kokarin ibada da kokarin kaucewa haram daidai gwargwadon ikonka da sauƙi nauyi da sauƙi haƙƙi da ƙoƙarin kamanta ibadarka a layin sunna sai kai wa Allah godiya sai kai wa Allah godiya kuma ka nemi sabati ka nemi Allah ya tabbatar da kai kan wannan aiki wannan shine abin da ke gare mu kar mu rudu da rayuwar mu ko da kanmu ko mun iya ko mu kaza ne a'a shi dan iya saurin ɗaukan kafa a wannan layi kullum ya zamto kana tawadu kana kaskantar da kai kana nuna gajiyawar kai baka isa ba kana neman tallabi daga Allah da tanyo domin kana da makiya a gefenka da ba sa son su ganka a aljanna suna nan babban makiyinka da baya son ganka a aljanna shedan sai duniya sai son zuciya dukkan wannan kai wasa sun halakar da kai makiya ne kuma kullum kana tare da su makiya ne na gaske suna umartar ka suna janka zuwa ga halaka kuma kowanne ba wanda bai fi karfin ka ba son zuciya ya fi karfin kai kane mataimakon Allah shedan ya fi karfin kai kane mataimakon Allah duniya ta fi karfin ka sai kane mataimakon Allah dukkan su qur'ani ya zayyana mana su makiya ne inna shaytan lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa fala taghurrannakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur Allah ce kar ku yadda duniya ta rude ku kar ku yadda kar ku ba ta amanna shaidan ko maki ne ku rike shi maki a fara'aita mani ta kaza ilaha hu hawa wa adallahu Allahu ala ilm san zuciya iya batar da mutum hatta annabin Allah fa Allah ya kira sunansa yace iya masa ka shiri da san zuciya ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi sai ce wala tattabi al hawa ya Dawud na sa ka zama khalifa a bayan ƙasa ka yi hukunci wa mutane da gaskiya wala tattabi hawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah son zuciya zai batar da kai daga hanyar Allah haka Allah ke fada wa annabi mursali to ina wanda ba shi ba ka kai ne min babi aula akan ka tsaya neman agajin Allah wajen ya kare ka daga son zuciya ya kare ka daga shedan kuma ya kare ka daga shirin duniya wannan makiya ne na gaskiya hatta manzon Allah Allah iya ce masa wal in tabata ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min al-amin wali wala nasir da dai a ce zaka bi soyayya soyayya zuciyar su bayan kuma ilimi daga Allah wahayi ya saukar ma to baka da wani wanda zai taimake ka gun Allah to kaga ashe son zuciya abin neman tsari ne hakanan shedan abin neman tsari ne hakanan duniya abin neman tsari ce yasa Anas dan Malik hadisin iya Bukhari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi iyaye yawan maimaita wannan addu'a ya ce Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil af'ali wal aqwali wal ahwa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil a'mali wal aqwali wal ahwa Allah ina neman tsarinka daga munanan maganganu da kuma munanan ayyuka da kuma son zuciya manzon Allah iya maimaita wannan da yawa kamar yadda Allah dan Malik yace kuma da kansa manzon Allah yake salasun munjiyat wa salasun muhlikat akwai abubuwa guda uku da suke kai mutum tudun mun tsira akwai kuma abubuwa uku da suke kai mutum zuwa ga halaka farkon abin da ya fara zayyanowa daga halaka sai ce hawan mutaba son zuciya abin bi duk mutumin da yake ban son zuciyarsa to ya kama yin halaka shuhun mutsa rowa ruwa ta bala'i ita ma halaka ce ijazul mar'i nafsi mutum kuma ya dinga jiji da kansa ai in ba mu ba ai sai mu mu ne kaza mu ne kaza in ba mu ba za a yi ba to shi ma wannan hanyar halaka ce an gane da ke ko wannan su ne abubuwa uku da ma'aikin Allah ce masu halakarwa ne son zuciya rowa da kuma jiji da kai Allah ta'ala ya raba mu da su to wannan shine irin abin da malai kawo an cewa Allah ta'ala ba shi da bukata zuwa gare mu ne muke da bukata zuwa gare shi duk abin da zai ce kai to kanka kake yi wa wa ata alqa'imin biha akmal al-ajr kuma Allah duk wanda ya tsaya kan wajiban da Allah ya dora masa da aikin da Allah ya dora masa na wajibi to Allah zai biya wa tsayayyu akan wannan aikin ya ba su lada bi akmal al-ajr biha akmal al-ajr tsayuwarka ga sallah tsayuwarka ga azumi tsayuwarka ga zakka tsayuwarka ga aikin haji kalmar shahada mahaifa iyalai taimakon addini to Allah sai baka cikakken sakamako an gane akmal al'ajir akmal al'ajir ba wai iyaka gudun ruwanka ga aikin za a baka ba sakamakon ƙarshe na aikin za a baka an gane misali kamar mutum ya ma kodago ya tura ka ka tura shi ya ma aiki kaga ya yi ƙoƙari amma bai gama aikin ba za ka iya ɗaukan haƙƙinsa kamar ɗoriya maka bai wani shi ne akmal al'ajir ko ko misali ɗalibinka ne ya rubuta jarabawa ya ɗauko hanya amma bai dire inda kake so je ba amma ya kamo hanya sosai to za ka iya ba shi akmal al'ajir domin ka san naƙasu ne irin nasa da kuma ɗaukansa da zuciyarsa ya kashe wani gun amma ka gane ya fahimci abin da kake nufi wani shi ne akmal al'ajir to Allah ya ce mu yi sallah mu yi azumi mu ba da zaka ga masu hali mu yi kaza yunkurinmu da gaskata abin aranmu da kuma yunkurinmu da jihadinmu to sai Allah ya karɓa ya bamu aljanna amma wai ba dan aiki mu zai bamu aljanna ba don ba mu isa ba to shine tsayuwar mu akan aikin da ijtihadin mu akan aikin sai Allah dalilin wannan yunkurin sai baka akmal al-ajr sai ce na karɓa ga abu kuma ka shine aljanna Allah ya samu na ciki wa afdalus sawab sannan kuma Allah ya baka falala ta sakamako mai kyau mafiya falala wa akabul mu'ridina anha duk masu bijirewa da kau da kai daga wajiban da Allah ya ɗora musu to akaba Allah zai ukubatar da su an ha akan bijirewa daga wajiban da Allah ya ɗora musu wal mufarrifina fiha da masu sakaci al ifrat sakaci a cikin ibada ko wajibai to Allah iya sayewa wannan mai sakacin ukuba bima yastahiquna min al azab da abin da ya cancanci su na azaba bijire kau da kai da sakaci game da wajibai iya sabbaba fishin Allah da azaban Allah an gane misali kau da kai haka kawai Allah ya tsora ma wajibi kana lafiyarka kana da yadda za ka yi kawai ka bari don wani abu ya dame ka na duniya na wata bukata ka yi sakaci da wannan wajiban kau da kai a cewa na an kira sallah ba kai kuje ku yi sallah ku ni abin da ya dame ni ya dame ni to kaga wannan mu'ridi na na kenan Allah ya ce sallar wajibi ne amma akwai abin da ya dame ka fiye da sallar kowa na kaza kaza na wajibin nan ba ni kyale ni ba yanzu ba shine al-i'rad kenan kau da kai to duk mai wannan halin ya mutu bai tubar wa Allah ba to Allah zai kama shi mai ba sakaci kuma wani abin da bai kai aikin ibadar muhimmanci ba ko shari'a bata baka uzuri a kansa ba ya hana ka gama da aikin ibada shine al-ifrat kamar kalle-kallen banza kallon yan siyasa kallon bal kallon dambe da kokowa ya hana ka zo kai wajibin sallah to kana ciki masu sakaci kana ciki masu ganganci to shi ma wannan laifi ne da ya cancanci mai wannan laifi in bai tuba ba Allah ta mai azaba gobe alkiyama shine almufarridina da kuma almu'ridina Allah sa an gane wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la shaidawa da Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya min ghairi shakkin wala irtiyab ba tare da shakka ko kwanto ba ka tabbatar da tauhidi kenan babu shakka babu kuma kwanto an gane min gairi shakkin wala irtiyab ya zamto tauhidin ka gyamgyam yake baka da sakaci baka da matsala game da janibin tauhidi ya zamto duk abun da ya same ka na kaddara ka fawwala wa Allah dukkan wani nema ka nema agun Allah dukkan wani abu da ya shafi Allah a matsayin kaɗaita shi ka tabbatar ka kaɗaita shi dukkan ɓangarorin da shari'a ta ɗora ma wajibi na kaɗaita Allah shine ba tare da kokonto ba tare da shakka ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu shahada ta ƙara tabbata kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne al mabu'usu rahmatan lil ibad wanda Allah ya turo shi ya zama to rahama ga bayi Allah da kansa yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba ka zama rahama ga duniya gaba daya to ai kuma aikin Allah rahama ne wannan da Allah kuma sa magana ya abu hatta shi mala'ika jibril alaihi salam iya cewa ya rasulullah har ni afwan manzon Allah yake cewa jibril jibril har kai cikin wanda zuwa na ya zama rahama a gare su har ni har kai kai manzon Allah iya faɗa mala'ika Jibril iya cewa har kai cikin wanda rahama ta ta shafe su sai Jibril ce eh hanni ya Rasulullah har ni domin kafin zuwan ka ni ban san matsayina ba kafin Allah ya turo ka da alkur'ani ban san ni waye ba amma zuwanka da alkur'ani sai Allah yake ba da labari na inji mala'ika jibril Allah yake cewa da ni mutsa'in sama amin ni mai yawan da'a ne kuma mai amincacce ne ni kaga ashe zuwanka ya sa na san matsayina amma kafin zuwanka ni ban san matsayina a gun Allah ba zuwanka ya sa na gane ni waye me nauyi na na matsayi a gun Allah mutsa'in sama amin an gane wannan da ke ko to shi manzon Allah rahama ne ga duniya rahmatan lil alamin rahmatan lil ibad atamma Allahu bihi ni'ma alal mu'minin Allah ya cika ni'imarsa da shi ga mu'minai zuwa manzon Allah shine cikar ni'ima babu ni'ima babu falala babu alkhairi da yake zuwa manzon Allah duniya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un falalan Allah musulunci rahmatihi manzon Allah sai Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu da wannan kuje ku tabarin ciki kuna bin sunna ba ku yi maulidi ba dan naji wasu suna fakewa da wannan ba zalika fa yafrahu yace ai mutun yayi farin ciki maulidi ba haka bane dukkan malaman tafsiri ba wanda ya fassara wannan aya da wannan na duba fassarar ayan nan ta kai tafsiri 40 ba malamin da ya fassara wannan fa yafrahu da aji ai maulidi wallahi ba har imam jalalain imam suyudi wanda shine sanannen tafsirai a yankin malikiya inda ake bina to shi ma bai fassara na gabar aya da wannan ba bayan na kai sama su kutubi su sa'idi su ibn jarir tabari manya su su sauri duka ba wanda ya fassara na gabar da wannan fassarar babu kaga shi fassara ce ta zuciya ke babu shakka dukkan musulmi wajibi ne ya farin ciki da manzon Allah hasali ma farin cikin yasa ana cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ka bi koyarwarsa ka ɗauka abin da yi a gidansa da mu'amala iyalansa kwaikwaya zama da maƙotansa kwaikwayi sanya kayansa kwaikwayi an gane da kyau ko kyautarsa sadakarsa tawazi'unsa kaskantar da kansa kyakkyawar magana tausayinsa jin kansa to wannan ake so ku ɗauka ku na yi cikin farin ciki domin an ce wa in tuti'uhu ta hatadu in dai kun yi wa manzan Allah da'a to Allah ce kun shirye kun gama ku shirye yi ne a gun Allah in dai kun bi kuma yi da'a an gane da kyau to shine mabu'usu rahmatul lil ibad atamma Allah bihi ni'ma alal mu'minin wanda Allah ya cika ni'imarsa da shi zuwa ga mu'minai wa aslaha bihi ahwalad dunya wad din wanda zuwa manzan Allah ya sa duniyar ma ta gyaru gaba ɗaya addinin ma gyaru idan kun kuna duba rayuwar da aka yi kafin zuwa manzon Allah wanda ake kimanta asab da jahili ko firar din kafin manzon Allah yanzu wannan rayuwar da aka yi a baya rayuwa ce da ta cika da magamniya ba wani mai yanci sai mai ƙarfi kana zaune da dukiyar ko zai zo ya kwace kana zaune da matar ko zai zo ya kwace ta yar ka wani zai zo ya kwace bayan da zaka yi duk mai ƙarfi ko al'umma da suka fi yawa su ne shugabanni rayuwa ake kamar rayuwar dabobi ba wani mai yanci ba wani mai ƙarfi duk wanda ya ga dama zai ta'addanci akan dan uwansa to amma zuwan manzon Allah sai wani abin gaba ɗaya kau sai a samu gaba mustamirra a yi gaba sama da shekara arba'in a cikin gari ɗaya akan ɗan abin da bai kai ya kama sai a dinga kisan kai to irin wannan rayuwar akai kafin zuwan manzon Allah to sai malai yake cewa wa aslahi wa aslahi bi ahwalad duniya ita kanta duniyar zuwa manzan Allah ta gyaru da duk girman mutum bai san shugaban ɗaki tsohonna ba duk girmansa a waje zai buɗe al'aurarsa ya fitsari ko ya bayan gari amma zuwan musulunci zuwan manzan Allah sai ya tanar a yi ban ɗaki a yi kewayi a suturce mutunci a suturce al'aura duk wani wanda zai shiga ban ɗaki a yanzu wallahi alfarin manzan Allah ke shi kafin zuwan manzan Allah ba san wani ban ɗaki ba kowa kamar dabbobi kowa inda ya ga damar ki tsugunnawa amma zuwa manzon Allah ya zo da wannan ladabin hadda adabu kaza ilhaja shiga ban ɗakin ma akwai ladduba da shari'a ta kawo a yi su an gane ko kaga ashe duniyar ma ta yi daɗin zama lokacin da manzon Allah ya zo har kafiran ma wallahi sun sun samu rayuwa mai kyau domin zuwan sa rahama ne kuma jin kai ne ballantana kuma ga addini duniya ta gyaru kuma addini ya gyaru dukkan son zuciya da bid'a duk an kawar an tsaya an yi addinin gaske an dasa wa mutane foundation har zuwa ranar alkiyama fa salawatullahi wa salamuhu alaihi tsiran Allah da aminci su kara tabbatuwa gare shi wa ala alihi wa ashabihi da alayansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin da wanda kuma suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama ana cewa alihi ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a gane su waye alihi din alihi din kusan a ce gidaje ne guda hudu akwai alu ja'far akwai alu akil akwai alu abbas kuma akwai ali rasulullah waɗannan su ne ahalul baiti na gaskiya ba yan cewa ba waɗannan su ne dukkansu shari'a ta haramta musu cin zakka domin dangi ne na manzan Allah na jini duka iyayensu ɗaya ne ja'ali ja'far gidansu sai da aliyu kenan ali akil da ali abbas da kuma ali rasulullah in an ce alihi waɗannan ake nufi in an ce sharifai waɗannan ake nufi an gane ko a yanzu kuma kuna so gane mutum sharifin ƙarya ne ka bashi sadaka ko ka bashi zakka in dai ya karɓa to wallahi ba sharifi bane makareci ne inda sharife ba sa cin zakka manzon Allah ce bata kamace shi ba da alayansa bata kame su ba domin ita zakka datti ne datti ne na masu dukiya ko manzon Allah tsaftarsa da girman sa yafi karfin yaji da cin gaye ba zai ci ba amma mu ya ku bayi an ba mu sai mu karba amma shi manzon Allah baya karba da dukkan alayansa ba sa karba idan mu da ni jikan manzon Allah ni sharifi ne gwada shi ce alga ta malan ga zakka in ya karba to shikenan ƙarya yake ba sharifi bane an fahimci wannan shine alihi wa ashabi da sahabbansa sanannu ga sunan wa an su mun san su an su ba mu san su ba wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin da wanda suka bi su da kyautu ta kuma zuwa ranar alkiyama Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin zamu tsaya anan insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga zuwan wannan kuma shine darasin mu na ɗaya a wannan littafi Allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da kuma fahimtar wannan karatu kamar da muka dauko shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته